bayan jiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makar na madina wanda kuma shekara ya ta sha daya ga watan daya shekara ta dubu biyu da uku mai da sai a cikin gaba da karatu mu na na hau da adab wannan kuma shi ne darasi na goma sha bakwai jiya mun tsaya ne a babun ko kuma matashiyar magana ta niyabatul alifi عن الفتح نيابة الألف عن الفتح نيابة الألف عن الفتحة wato inda alif take zuwa a madadin fata muka ce alif takan zo a maimakon fataha ne a cikin abin da ake kira al'asma'ul hamsa haka ne ko sannan muka sake karanta wurin da yake magana akan liyabatul kasrati adal fatha wato kasra ta zo a madadin fata muka ce wannan shi ma a wuri ɗaya ne kadai shi ne jam'ul mu'annas as-sajid to dike yau za mu tashi kan liyabatul ya'i adal fatha sai ce
والزيادة عن الفتحة قال وأما الياء تكون علامة للنصب بالتسليم والجمع وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى وكذلك قد عرفت جمع المذكر الثاني والآن يخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما في مثل الياء في آخره والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا مفتوحا وما بعدها مكسورا والياء في لفظ المذكر الثالث يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا.
نيابة الياء عن الفتحة قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وتياء takan zanto alama ce ta wannan kalma mansuba a kawo ya domin ta zanto ita ce alamatun nasbi a madadin fataha wato a cikin al'amura guda biyu abu na farko almusanna abu na biyu aljam wato kamar yadda za ka ce nazartu zaidan idan baka yi ta'addi da ila ba ke ko kuma ra'aitu zaidan dan zaidu ne guda biyu ta tafiya ra'aitu zaidaini wato sai da zo zaidaini wa kula bihi masu mansubun bil ya'i niyabatan an al fatha li'annahu musanna haka idan ka ce laqitul muslimina ko ra'aitul muslimina ko qabaltul muslimina lafazin almuslimin anan maf'ulan bihi mansub mansubun bil ya'i niyabatan an al-fath li'annahu jam'ul mudhakkar as-salim kina cewa amma ya'u ka takunu alamatan lin nasl fi at-tasmiyah wal jam' wa aqul قد عرفت المثنى فيما مضى kai mai karatu ka san musanna a darasin da ya riga ya wuce shi ne ma dalla ala sunaini bi ziyaratin fi akhirhi aghnat an al abas wa kadhalika qad arafta jam' al mudhakkar salim haka ka san menene jam' al mudhakkar salim a darasin da ya wuce والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد من هذا أنا منا باك لباري سوى زي يدريك ka yi nasabar kowane tsaye cikin tawa'un musanna ɗin ko jam'i bi wujudul ya iki asirhi ta hanyar samuwar ya a karshen sa wal farqu bainahuma an al ya fil musanna yakunu ma qablaha mafhum bambancin da ke tsakanin musanna da jam'i shine ya din da ke cikin musanna abin da yake kafin ta lalle ne zanto mai fata kaga idan ka ce ra'aitu zaidaini qara'atul kitabaini ya din nan abin da ke kafin ta ba ya zanto mafsuha haka daidaini ya din nan abin da ke kafin ta da ya zanto mafsuha a cikin musanna idan ya ta zo domin ta nuni bisa ga nasaba a madadin fataha to lalle ne abin da ke kafin ya din nan ya zanto mafsuha وما بعدها مكسورا أبن لكي بان تيزنتو مكسورا قراءة الكتابين رأيت زيدين قابلت الرجلين إلى بعد قوم هيدا والياء في المز... في جمع المذكر أما يادم لكي تكن جمع المذكر الثالث يكون ما قبلها مكسورا أبن لكي كافن تجد ما كسرى بريد وما بعدها مفتوحا abin da ke bayan ya din shine nunin ya zamanto fataha gare za ka ce qabaltul muslimina ma qabla al-ya'i maksur wa ma ba'daha maftuh amma qara'atul kitabaini ma qabla al-ya'i maftuh wa ma ba'dahu maksur wato aka san wancan to wannan shine abin da ya fi shahara a cikin harshen larabci a iya samun waɗansu larabawan su saba haka akwai larabawan da suke sa abin da ke bayan ya'un a cikin musanna ya zanto wato ban magare an gane ko a madadin kasra a madadin ka ce zaidani sai ka ce zaidanu zaidaini sai ka ce zaidainu ina fata fahimta wannan amma ba ita ce lugar shahararriya ba wani ita ta ya abata arzaka milki zami wannan mula ta alaƙuhu al'ainanu kaga cewa ya abata arzaka milki zami me ya kamata ce arzaka milki zami sannan wajen wannan mula ta alaƙuhu al'ainanu me ya kamata ce la ta alaƙuhu al'ainani daga wannan sannan kuma waɗansu larabawan abin da ke bayan ya'un a cikin jam'ul muzakkar salim ya kan to kasra gare shi a madadin fataha a madadin kace ra'aytul muslimina sai kace ra'aytul muslimini ra'aytul muslimini ina ba ta fahimta amma kuma na ba su shahararren lugha ba wani ke cewa arafna ta afara wa bani abihi وأنصرنا زعانف آخرين وأنصرنا زعانف آخرين أمد من آخرين الآخرين كين الآخرين بالفتح كين أظن ليك تعرفين وده القرآن يبشي آخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومه أجمعين معناه كذا أما صرفك آخرين عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنقرنا زعانف آخرين هاكم أكثر ويتو shahararren baitin nan daga wajen wancan mawakin da ya yi dogon rayuwa cewa ma za ta tabi shuara minni wa qad jawaztu hadda al-arba'in a madin al-arba'ina domin al-ishruna da al-salasuna da al-arba'una da al-khamsuna ila tis'un dukkan su mulhaqun ne bi jam'il mudhakkar salim wato shi ba jam'il mudhakkar salim bane ba amma mulhaqun bi an gane ku mulhaqun bi jam'il mudhakkar salim kaga a nan gurin abinda aka faɗa na farko a nan littafin shi ne ya fi shahara ما بعد الياء ما قبل الياء في المثنى لابد أن يكون مفتوحا وما بعدها مكسورا وما بعد الياء في الجمع المذكر ما قبل الياء في الجمع المذكر لابد أن يكون مكسورا وما بعدها مفتوحا على عكس ما في المسجد wannan shi ne abin da ya fi shahara amma kamar yadda na faɗa waɗancan waɗansu harfi ne na lafi don kar wani ya gani wata rana ce zai ci gyara sai ya ci gyaran ba zai yi ba idan ka kira yake muhammadani ai wannan alifin ta zama alama sai ta abuwa ko kuma muhammadani nan nan ce inda mafa'ul bihi kuma akwai dai luga da suke tabbatarwa al-musanna al-alif ko da wani lokaci kuma ba ruwan su sai ra'aytu ja'a muhammadani ra'aytu muhammadani marartu bi muhammadani الذين يلزمون المثنى الالف su da'imun al-musanna suna tabbatar masa da alif a karkensa to sai zanto wato harakatul irabiyya din kaddara su ake a karkensa muhammadani wato fa'ilun marto musammatin muqaddar fi siyasi ha kuma ra'aytu muhammadani wa qawlan bihi mansubi fa taqul muqaddar fi siyasi wa yarti bi muhammadani kadhalik ina ba da mu amma da wannan ba shi yake wannan dukkan su shawaz ne a cikin larabci ko ka ce gairul mazkur abu ne wanda ba shi ya shahara ba a larabci amma abin da ya shahara shi ne wannan wanda ba su malamai suke faɗin a cikin littafi an gane ku alaikum salam Ah. wani mataki ne mai nuna shi wani yin jami ne eh jam'i ne a dama na da jami'ar miskin ne wani irin jam'i ne jami'ar mazakar salim ne ko jami'ar tafsir ne to jami'ar tafsir ko me ina ina zai shiga wannan babu kada jami'i
a kan babu musanna نظرت نظرت الويل فوق الشجرة ونهر اشتراها من كتابين أحدهما dame da ne والآخر me yasa ba ku zo da wuri ka'ida duk wanda bai zo da wuri ba zan kara maka la'a ba kai da kake da zo da aike ne aulan da ka zo da wuri don ka zo da shirya kayan ka ba sai an fara karatu ba na kana kikir kikir kikir haka dukkan karkawa da wuri ba ka da wuri ki ba ba وله اشترى من كتابين أحدهما لي والآخر لأبي وكل من الصورين والكتابين مكتوب لكونه وفعولا به وعلى ويكي.
رجاء لكونه مفعولا به لكونه مفعولا به هو هكذا. مفعولا به
لكونه مفعولا به وعلى نصب الياء المرسوم ما قبلها آه، ما قبلها المرسوم ما بعد المرسوم ما بعدها لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في اسم في اسم المفرد جميل ومثال المثنى مثال المثنى او النباب واتو نظرت عصفورين فوق الشجرة عصفورين كذا اي تسمية لنا عصفور في في من ده وزنزن ننجا بينو فوق الشجرة نابل بينو قدابيو اسمه بسيا ونهو اشترى ابي كتابين لي ولأسي mahaifina ya san littafi guda biyu ni gani ga da dan uwana wato ya sa mana ai kitabai ne anan shi ma mansubun ne biliya fa kullun min usurayn wa kitabayn mansubun bi kawnihima li kawnihi maf'ula bi dan kowanne maf'ula bi wa alamatu nasbihi liya المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها علامة نصبر ساعة ساموريا wadda ka abin da yake kafin da yake mai fasaha abin da yake bayan da yake mai kasara eh
وبذلك جمع المذكر الثالث إن المتقين لا يكفرون رضا ربهم ونحو نصحت المتقين فيه بالانتباه عن المذاكرة فكل من المتقين والمتقين موصوف بكونه مفعولا به وعلى متن نصفه ياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع لأنه جمع مذكر ذلك لأنه جمع لأنه جمع مذكر ذلك والنون عوض عن التنوين باسم المفرد
ممتاز ومثال جمع المذكر السالم مثال جمع المذكر السالم إن المتقين ليكسبون رضا ربهم المتقين jam'i ne na almuttaqi guda ɗaya kenan almuttaqun ko almuttaqin shine jam'i kaga da kace innal muttaqina anan almuttaqina mansub la yaktibuna rida rabbihim lalle masu takawa suna neman yardar ubangijinsu ونحو نصحت المجتهدين بالانتباب على المذاكرة لا نسيها كما سكو قليل وجن الانتباب ناسوا على المذاكرة وجن مذاكرة الدرس الانتباب شيني ناسي أكام أبو كيتي باية بعد القوضاء بعد شيني الانتباب إذا أنت ينكب على كذا بمعنى داوم عليه واهتم به اهتماما بالغا duk mutumin da ya kula da abu kula wadda take mai yawa sai a ce in kabba alai shine al inkibab nasahtu al mujtahidin bil inkibab ala al mudakara fa kullu min al muttaqin wal mujtahidin mansub kowane sai cikin waɗannan mansubi li kaunihi maf'ulan bi don kasancewarsa maf'ulan bi وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها علامة نصبت الياء المكسور ما قبلها ولا أدلة كافنتا كسرى جريس المفتوح ما بعدها أدلة باين لكما فتحة جريس والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ومن المنزل nunan din da ke karshe din nan a madadin talwini ne a cikin suna wanda yake mufrad abin nufi lokacin da ka zo kace zaidun zaidun idan muka lura da wannan ba zaidun kenan ba haka idan kace kitabu gane ko haka inda za ka tsere ya da ta ko da ke ba zai ba ba ki tabu ne kuma ta bari mu shiga na na da ta sun sai ki tabu zai ba wa mutala a wani bari ku kawo wanda ba za mu san kasar dan da ba nan ce zai zuwa ne sai muslimu an gane ko ko mu ce muhammadu wa kowanne nan gurin mufradi ne ma kowanne akwai tauriri a ƙarƙashin ko ba ka lokacin da ka zo musalla sai ka ce muhammad rani zaitani muslimani an gane ku lokacin da ka zo jami'i sai ka ce muhammad rani يستجدون الكتاب يسلمون الله يرو to idan mun zo mun ɗauki musanna alifin ɗin da ke nan alama ce ta rufa wurin lalle rufa ya kamata ya samu da haka sai alif ta zo ne ya batan alif ta inda fasaha ya kamata a samu da sai mu tsira alif mu kawo mai ya niyabatan an fasaha haka nan gurin muhammaduna wawu din da ke nan alama ce ta ne ta rufa ta dhamma niyabatan an dhamma inda wurin mansubin ne da sai mu tsira wawu mu kawo mai ya to duk idan mun yi wannan a ce da irabun ya faru ya kare akan alif din a musalla ne ya faru ya kare a kan wawon yana musamman yana dalli to sai wani ya tambaye mu to wannan nunin din bai amfani da cikin musamman ko wannan nunin da ke zan ita ko bai ya amfani da ko ba da irani ko bai zo ta ta kawo mana shi ne sai ce ita wannan nunin din da ake kawo wata kan an kawo ta ne yawadun alif tarwini bil ismi mufrad a madadin tarwini a cikin suna mufrad a cikin suna mufrad lokacin da kace muslimun ba ga tarwini ba lokacin da za ka zo kai musanna kace muhammadani ka ga ko tarwini to me zai nuna wannan tarwini shi ne nunin da kai a madadin tarwinin da kasa shi ce muna ba za mu fahimta haka in ka zo zangi da ka ce muhammaduna kaga nan gurin ba dai ya zama zamma guda ɗaya ce babu tarwini babu tarbiyyar to me zai nuna wannan tarwinin a kun shi ne samuwar mai nunin wato nunin din takarci ita ba da ya rage ba ce ba ita iwa an kawo ta ne a madadin tarwini da ke cikin suna mafarki tunda shi jam'i ba za a yi karbi tarwini ba za ka ce muhammadanin ba ko muhammadunun ba ka yi tanu da zai yi ba tunda dama ita kanta nuna din niyaba ce ba ta cikin asalin kalma da haka idan mutum bai tambaye ka me matsayin wannan nuna din a ƙarshen jabar malakar salim ko a ƙarshen suna mafarki sai ka ce niyaba ta ne tarwini fil ismu mafarki عوضا عن التنوين في الاسم المفرد wato an kawo su ne a madadin tarwin ne suna wakar ina ba da kuma mai zuwa ko karanta sauran karanta sani
الكلمات الآتية مفردة فسلها كلها واجمع منها ما يجب أن يجمع جمع مذكر سالما وهي محمد فاطمة بكر السبع الكاتب الملك القاضي المصطفى للتعميم كل daga haka sunayen kalmomin da ke kasu kowace mafarda ce alkalimatu al'afiya mafarda kalmomin da ke zuwa da dukkan kowace mafarda ce gane ku fasanni ha kulle kowace mai yake ita musanna واجمع منها ما يصح جمعه جمع مذكر السالم سالما كما ود زي ايه يوا اما جمع مذكر سالم تو ثابت زي جمع مذكر سالم fadin su cewa wadda za ta iya yiwa zai iya ingantuwa wannan yanzu ba dukkan su ne za a iya don muzakar salim lalle a cikin zakon za a iya don muzakar salim akwai wanda ba za a iya to yanzu aiki na farko shine kamar yadda su musanna bayan ka mai da su musanna to kuma sai ka kalli wacce ce za ta iya yi wa a sa ta jama muzakkar salim sai kusa to wanda ba za ta iya yi wa a mata jama muzakkar salim ba sai na tafsir kyale ta bai ce ka mata jama ta ce kyale ta gwa ka dan baya yi wa ita ka mata jama muzakkar salim kalma ta farko da ya kawo shine muhammad wannan za ka ji sunan daga cikin muhammadani to sai kuma zai yi wa a mata jama muzakkar salim sai ta ne Muhammaduna eh kalwai cewa ba za ka ce dina ba sai in wurin na saba ne to to to daga nan gurin sai sai Fatima sai ka ce Fatima tani zai yi wa mutum jama'a zakar salim saboda ne da annaha musanna bi tasmiya bi tasmiyatil kalma sai Bakr Bakr أها بكراني أها زي يومي وصل جمع المذكر الثاني كم تمي بكرونا تمي أي بكرونا أها سي السبع السبع ne nan gudun ko asabu shi ne ba na fi tsammanin ba asabu ba ne ba na kirgi sai dai asabu na ba wai zaki ba dabba da suke yin farauta kuma suke a sabu ba lalle bane ya zama zaki ya zama zaki ya zama damusa ya iya zama wata dabbar dai daban mai kafa hudu wata ta iya yi wata ta rusu wata dabba ita ce a sabu eh sai mu ce ne aha asabu ani mun yi masa tasmiya kenan zai iya wani masu jama'a zakar salim eh saboda me ya kike rika masa ka zai rika masa bayan ya warware ya kalle ka aiko ya ga maka fallasa da bai warware ya bada shi ba zai iya wani mutum zama muzakkar salim ba ina sabo dabba muzakkar ko ba namiji ba kenan salim kuma ya zanto lalle mai hankali dan cikin sharadi na zama muzakkar salim ya zanto muzakkar ne ya zanto akil wanda ba akil ba ya masa zama muzakkar salim idan a mata ubin babil ilhaq wannan ko babi ne na daban to asabu'u sai alkatibu alkatibu alkatibu sai mu sani alkatibani zai yi wani masu ganin zakar salim ga mutane alkatibuna jamil jidda daga nan sai annamiru annamir wato damusai annamiru annamirani annamirani zai yi wani masu ganin zakar salim ba zai yi daga nan sai alkabi القاضي نعم ما لا مسمى الكتاب القاضي يعني زي يوم المسجد يوم مذكر سالم سوى لنا ايه اه اه كل كلمة تسائي يوات زمان انا متجمع تفسير كما انا متجمع مذكر سالم فإن ذاك اليوم تفسير مذاك فيه alƙudatu ba tare da shadda akan babu ba karka ce alƙudatu a alƙudatu to zai iya wa kuma alƙadi ka ce alƙaduna ya yi kuma ba a larabcin ka yayi yayi an gane ku daga nan sai al-mustafa al-mustafa المصطفى زي ده المصطفياني المصطفياني جميل زي وان نص كده مذكر سالم سالم جميل ايه المصطفون المصطفون an gane ko to mun gama da wannan kenan duk shi ne eh wajen ne eh mene da a cikin ne kisu aha da min al-mustafaina eh tambayar ka tana da kyau amma da ma abin da ke so ka gane a nan gurin ya zanto mansubi ne dalilin samoriya ya zanto mai mansubi ne a masruri ke saboda min tashi da cikin sa da min al mustafaina al akhar wa inna wa inda na lamana mustafaina to amma me yasa wato aka ce da min al mustafaina ya kamata a ce da min al mustafaina da min al mustafaina ya kamata to amma sai aka shafe ya uku ina fata ka fahimta saboda ya harfi ne mai rauni bayan ta ga kuma wata ya a bayan ta wanda ita ce alamatul ira ga kuma ya wanda ke ita ce ta asalin kalma sai aka shafe da ya kake da ya uku ina fata ka fahimta amma asalin zance da minal mustafayina da haka za a domin لمن المتطيين سيدا تو وانا اتسي يا تأصل الكلمة سيدا تو يا تبيكم اتسي تنيت كعلامة الإعراب نعم تو من دمى دونا هو كانت الإعراب كانت نجبة استعمل كل مثنى من المثنيات الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون موصولا والظلم بالشكل الكامل وهي المحمدان الفاطمان الفاطمتان الذكران السبعان الكاتبان النمران الفاضيان المصطفيان
تعمل كل مصنع من المصنعات الآتية هو المصنع في مصنع اللي كده بك هي أفضل ليش كأي وتجلس في جملة مفيدة في كل جملة من أفضل بحيث يكون منصوبا فإذا لازم تكون منصوب وضفه بالشكل الكامل كي مصر وصل بتتكون وصل وتكون السجن الجملة موقعه يكون موقع النفس lalle wurin da za ka tafi kuma ya zanto wuri ne na ne na nasaba muka yi mata wasan wasu yake yi ya ji da yake ka mata cikakken wasan ma'ana dai yanzu ta rike da wasan da ake da su da ya ba ka wajen su da ake a cikin sarari a sarari sun sai ke kafa maka yanzu mu ɗauki alkita a nan المحمدان سنة الفاطمتان نعم